ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله أدوا ما عليكم من حقوق وواجبات واحذروا ظلم الناس أو التعدي عليهم بقول أو فعل أو غير ذلك فإن هذا من الظلم المحرم وويل للظالمين من عذاب شديد أمر الله بالعدل والإحسان ورغب فيه فقال عز وجل إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وحذر من الظلم وبخس الحقوق والتعدي على الناس في أموالهم ودمائهم وأعراضهم وحقوقهم في آيات متعددة وقام النبي صلى الله عليه وسلم في الحج خطيبا فقال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ألا هل بلغت الحديث متفق عليه أيها المسلمون وحقوق الناس أمرها عظيم وشأنها كبير ولقد أهلك الله أمة من الأمم كانوا يبخسون الحقوق ويطففون في المكيال والميزان ذلك أن حقوق العباد مبنية على المشحة والمطالبة بها ولهذا لا بد أن يعفو الشخص عن حقه وإلا فإنه يبقى حتى يقف هو وخصمه بين يدي الله عز وجل ولشناعة الظلم وخطره حرمه الله على نفسه كما حرم في جميع الشرائع الإلهية ففي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فيما يرويه عن ربه عز وجل يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا إن من الخطورة بمكان الاعتداء على إنسان سواء كان هذا الاعتداء بأخذ ماله أو بإذلاله أو بتشويه سمعته أو بتسبب أو بتسبب بإلحاق الأذى في بدنه أو ولده أو زوجته أو التفريق بينه وبين أحبته أو بالشهادة عليه زورا وظلما أو بعمل سحر الله أو بقتله أو حبسه أو صده عن دينه أو التقول عليه أو غير ذلك مما يؤذيه ويضره فكل هذا من الظلم المحرم وعن جابر بن عبد الله العنساري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم أخرجه مسلم وثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء أخرجه مسلم وقال أيضا صلى الله عليه وسلم من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو ماله أو شيء فليتحلل منه فليتحلل منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحملت عليه الحديث أخرجه البخاري عباد الله يدع المظلوم على الظالم فيستجيب الله دعاءه فيكون الأمر وبالا عليه روى الإمام أحمد والترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ثلاثة لا ترد دعوتهم الصائم حتى يفطر والإمام العادل ودعوة المظلوم وفي رواية لأحمد وأبي داود قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث دعوات مستجابة لا شك فيهن دعوة الوالد ودعوة المسافر ودعوة المظلوم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه لما بعثه إلى يمن اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب الحديث أخرجه الشيخان وقال أبو الدرداء رضي الله عنه إياك ودعوات المظلوم فإنها يصعدن إلى الله كأنهن شرارات من النار لما نكبت البرامكة وصودرت أموالهم قال يحيى لأبيه وهما في السجن يا أبتي بعد العز أصبحنا في السجن والقيد فقال له يا بني هذا بدعوة مظلوم صرت بليل غفلنا عنها لم يغفل الله عنها وقال أبو الفضل التميمي قال لي والدي يا بني احذر أن تخاصم من إذا نمت كان منتبها يدعو عليك وقال الشاعر لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا فالظلم ترجع عقباه إلى الندم تنام عينيك والمظلوم منتبه يدعو عليك وآن الله لم تنم عباد الله واحذروا ظلم العمال والخدم وضعفاء الناس والنساء والولدان فإن الله للظالمين بالمرصد قال معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه إني لأستحي أن أظلم من لا يجد علي ناصرا إلا الله سبحان الله لما قتل الحجاج العالم التقي سعيد بن جبير عليه رحمة الله دعا عليه وقال أي دعا عليه سعيد بن جبير وقال اللهم لا تسلطه علي اللهم لا تسلطه على أحد بعدي فمرض, فمرض الحجاج ثم مات بعد خمسة عشر يوما من قتل سعيد عباد الله فواجب علينا أن ننظر في أحوالنا وأن نتفقد أنفسنا وأن نتوب إلى ربنا من ظلم غيرنا وأن نرجع الحقوق إلى أصحابها وأن نحضر من علمناه يظلم, يظلم ويبخس الحقوق ولا تحسبن الله غافلا أما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار ومن كان لا يستطيع أن يأخذ حقه في هذه الدنيا فسوف يأخذه في يوم القيامة ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير نبينا وأشرف المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين يوانا مسوء البركة cikin kaddarawa Allah da ya tsarewarsa hutubar mu ta yau za ta tattauna ne akan ittaqi da'watal mazlum ka ji tsoron addu'ar wanda aka zalinta. ‘Yan uwa suffa ta zalunci, suffa ce da take ɗaya daga cikin siffofin da take ɗamfare a kan kowanne ɗaya daga cikin ‘yan Adam. Sai dai wanda Allah maɗaukakin sarki ya tserar, ya tsamar sakamakon imani da aiki nagari da maƙalƙalewa sunar annabi Muhammad, sallallahu Alaihi wasallam. sai Allah maɗaukakin sarki ya raba shi da siffar zalunci gwargwadon yadda ya ga dama Allah maɗaukakin sarki ya ce fa hamala hal insanu innahu kana zaluman jahula Allah maɗaukakin sarki ya tabbatar da cewa lallai ɗan adam kowanne iri ne al insanu wannan alif da lam din listighraqil jinsi ce ta shafi jinsin kowanne irin ɗan adam kowa ya shiga ciki ni na shiga ciki kai ka shiga ciki kowa shiga ciki na cikin al insani da Allah ya ambata yace mun kasance zaluman masu yawan zaluntar kansu masu yawan kuma zalunci jahulan masu yawan jahilci sai wanda Allah maɗaukakin sarki ya ɓambare ya keɓe daga cikin wacce sunfar Allah maɗaukakin sarki ya samu daga ciki ‘yan uwana masu albarka lallai ne mu tsaya wajen ba da haƙoƙin da Allah maɗaukakin sarki ya ɗora su na wajibi a kanmu da wajibobi da Allah subhanahu wata'ala ya wajabta a kanmu mu guji mu kiyayi iyakacin iyayenmu gwargwadon iko mu nisanci zaluntar 'yan adam ko ƙetare iyaka a cikin haƙoƙinsu ta hanyar magana da fatan baki ko ta hanyar aikinmu ko ta hanyar duk wata hanya da ka san za ka iya zaluntar ɗan uwanka musulmi lallai ne iyakacin iyaka ka guji wannan saboda na ɗaya daga cikin zalunci na wanda Allah subhanahu wata'ala ya haramta akan ɗan adam ya zalunci ɗan uwansa musulmi lallai mu sani cewa a azaba mai raɗaɗi ta tabbata ga dukkanin azzalimai waɗanda suke shiga cikin haƙƙin mutane Allah maɗaukakin sarki ya yi umarni da adalci da kyautatawa ya kwaɗaitar a kansa ya faɗa subhanahu wata'ala a cikin littafinsa mai tsarki yake cewa inna Allah ya amuru bil adli lallai Allah maɗaukakin sarki ya yana umarni da yin adalci adalci shine kishiyar zalunci ko ba a ce maka kada kai a zalunci bai idan aka ce kai adalci to kamar abin da ake cewa ka bar zalunci saboda ɗaya kishiyar ɗaya ne idan aka umarce ka da yin ɗaya to kamar an ce kada kai ɗaya ne Allah subhanahu wataala yana umartar mu da yin adalci wal ihsan da kuma kyautatawa wa ita idil qurba da kuma bawa ma'abuta kusanci kusanci sada zumunci kenan waɗannan abubuwa guda uku da Allah maɗaukan sarki umarni da su kenan sai kuma abubuwa guda uku da Allah ya hana subhanahu wata'ala yace wa yanha 'anil fahsha'i yana hani game da alfasha wal munkar da dukkanin abin ki abin da shari'a bata san shi ba wal baghi da kuma zalunci Allah maɗaukakin sarki yace ya'idukum yana muku wa'azi ne yana tunatar da ku ne la'allakum tadhakkarun dan ku kasance daga cikin masu wa'azituwa babban malamin tafsiri ibn kathir Allah ya masa rahama karkashin wannan ayar ya kawo hadisin annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi da yake cewa lallai a akwai ayyuka da Allah maɗaukakin sarki baya barin su sai an je alkiyama yake sakamako a kansu tun a duniya mutum yake fara girbar mummunar shukar da ya shuka da hannunsa annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi yace su ne albaghiyu wa qati'atur rahim su ne zalunci da kuma yanke zumunta zalunci da kuma yanke zumunta duk mutumin da ya yi zalunci ya zalunci ɗan uwansa ta hanyar kashe shi ta hanyar karɓar dukiyarsa ta hanyar ɓata sunansa ta hanyar zaginsa ta hanyar gibarsa ta hanyar duk wani abin da ka san zalunta ne shiga cikin haƙƙin ɗan uwanka ne to Allah madaukakin sarki tun a duniya zai fara nuna wa mutum isharar abin da yi banda kuma abin da Allah madaukakin sarki masa tanadi mummuna idan bai nemi yafiyar wanda ya ba a ranar gobe alkiyama Allah kiyaye mu yan uwana masu albarka lallai ne mu nisanci zalunci da tauye haƙoƙi na abokan zamanmu da kuma ƙetare iyaka ga mutanen da muke tare da su yan uwa a cikin dukiyoyinsu kada ka zalunci mutum ta hanyar ƙwacen dukiyarsa ko ta hanyar fashi da makami ko ta hanyar zamba cikin aminci ko ta hanyar kowan nai ko ta hanyar baba kere da handama cikin dukiyarsa don kafa ƙarfinsa ko ta hanyar ka tare shi ka zare masa makami ka karɓi wayarsa ko ka karɓi abin da ke tattare da shi haka kawai bai ci maka ba bai sha maka ba bai zama maka ba saboda zalunci wannan haramun ne Allah maɗaukakin sarki ya haramta lalle ne mu nisanci zalunci a cikin jinanan mutane da mutuncinsu kada ka ci mutuncin kowa kada ka zage shi kada ka yi gibarsa kada ka yi gulmarsa kada ka yi annamimancinsa duk abin da ka san za ka yi ka shiga cikin mutuncin dan uwanka kada ka yi shi dan uwa wannan zalunci ne kuma Allah madaukakin sarki zai muku hisabi ranar tashin alkiyama hakanan dukkanin haƙoƙin da ka san na jama'a ne akan kai kokari ka sauke su Allah madaukakin sarki ya ja hankalin mu a cikin ayoyi da yawa a cikin alqur'ani annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ja hankalinmu da yawa a cikin hadisansa ingatattu annabi sallallahu alaihi wasallam bai gushe ba ranar hajjinsa na bankwana ranar da aka fi tara mutane a cikin tarihinsa sallallahu alaihi wasallam yake musu wa'azi lokacin da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi hajjin bankwana mutane sun taho daga kowanne sasanni a lokacin inda musulunci ya kai an ji labari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito zai yi aikin hajji kowa ya fito dan ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi yayi bakan damiyar hutubarsa wanda ta shafi abubuwa da yawa daga cikin rayuwarmu daga cikin abin da ya faɗa sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna dima'akum haƙiƙa jinannakinku wa amwalakum da dukiyoyinku wa a'radakum da mutuncinku haramun haramun ne akan junanku haramun ne ka zubar da jininsa haramun ne ka ci mutuncinsa haramun ne ka karɓi dukiyarsa ba a cikin daɗin rai ba annabi tsira da aminci tsara tabbata a garshe ce ka hurmati yau mai kuma haza irin haramcin da nake gaya muku irin haramcin da rana irin wannan take da shi wata rana ce ita ce ranar arfa fi shahrikum haza a cikin watan ku wannan wannan wata ne shine watan zulhijja ɗaya daga cikin watanni masu alfarma fi baladikum haza a cikin garin ku wannan wannan gari ne shine garin makka wato abubuwa ne na haramci suka haɗa waje guda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya buga misali da su haramun ne zubar da jinin mutum ko cin dukiyarsa ko cin mutuncinsa kamar yadda ka san haramcin ka shiga garin maka ka zubar da jini kamar yadda ka san ka yi yaƙi ko kai abin da bai dace ba a cikin ɗaya daga cikin watanni mai alfarma kamar yadda ka san a rana irin ta wannan da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake magana a cikin ta ranar arafa mutum ya abin da bai kamata ba haramun ne sallallahu alaihi wasallam lalle manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya kai mutuka wajen iya buga misali da kusanto da nisa sallallahu alaihi wasallam yan uwana musulmi mu sani cewa lalle haƙoƙin mutane al'amari ne mai girma sha'aninsa sha'ani ne mai matukar girma Allah madaukakin sarki ya halakar da wata al'umma su kutum da guda al'umma generation mai zaman kansa Allah maɗaukakin sarki ya halakar da su ya tafiyar da su saboda suna zalunta junansu wannan irin zalunci suke yi shine ɗaya daga cikin nau'o'in zaluncin da ya riga ya zama ruwan dare shine suna tauye mudu da ma'auni suna tauye mizani da ma'auni su ne mutanen annabi shu'aib alaihi salam aikin da suke yi kenan idan mutum zai sai abu sai su tauye masa mudu idan mutum kuma za su je su siya sai su nemi a yi ne a saka musu Allah madaukakin sarki ya turo musu annabin Allah shu'aib alaihi salam yayi musu wa'azi ya gargade su ya ji hankalinsa amma suka yi kunnan uwan shegu da shi suka rabu da shi Allah madaukakin sarki ya aika musu da azaba duka ya halaka su gaba daya saboda zalunta da yan uwansu lalle wannan ya isa magana girman zalunci tsakanin mutane shi sa ‘yan uwana masu albarka mu sani cewa duk wanda mutum ya zalunta a wannan duniya da muke rayuwa a cikinta to haƙƙinsa yana nan rataye a wuyansa haƙƙinsa yana nan ɗauki a kafaɗinsa matuƙar bai fito ya ce ya yafe masa ba idan bai ce ya yafe maka ba har Allah maɗaukakin sarki ya tashi duniya har Allah maɗaukakin sarki ya tashi mutane don yin hisabi haƙƙin yana nan a wuyanka kuma wallahi mutum sai ya biya shi wanda irin biya za a yi shi ne biya za a yi da lada da alaki ba naira ba dala ba dinare ba azurfa ba gida ba kadara babu komai babban abin da kake da shi shine lada da alhaki haka Allah maɗaukakin sarki zai ɗauka ya biya shi duk ƙanƙantar zalunci duk girmansa wallahi sai Allah ya ba mai haƙƙi haƙƙinsa haka al'amarin yake yan uwa duk ƙanƙantar zalunci wallahi Allah maɗaukakin sarki ba zai yafi ba inda ba ma abokin haƙin ya yafi ba Allah maɗaukakin sarki ya samu dace ‘yan uwana masu albarka saboda munin da zalunci yake da shi da hatsarinsa a cikin al'umma Allah maɗaukakin sarki da ya tashi shi ya fara haramtawa kansa da kansa shi don ka gane al'amarin ba na wasa ba a cikin hadisi udisi Allah subhanahu wata'ala yake cewa inni haramtu zulma ala nafsi hakika ni na haramta zalunci akan kaina kafin Allah subhanahu wataala ya gangaro da dokar ta shigo cikin mutane sai da ya fara sashi a kansa yan uwa ku duba nasoshi na alqur'ani da hadisai ku ga wannan aiki ne Allah ya haramta shi akan kansa ku duba ku yi yawo ku yi ninkaya ku yi iyo a cikin alqur'ani da hadisi ku ga wannan aiki ne Allah madaukakin sarki ya haramta wa kansa ku duba ku gani ku kalli zalunci sai da Allah madaukakin sarki ya ce inni haramtu zulma ala nafsi dan ka gane abin ba na wasa bane na haramta shi akan kaina yace faja'altuhu bainakum muharraman sannan kuma na sakko da dokar ta gangaro kuma dukkanin ku haramun ne wani zalunci dan uwansa Allah madaukakin sarki ce fala tazalimu kada ku zalunci junanku lalle ne yan uwana masu albarka na daga cikin abinda zalunci yake da shi na muni shine ka zalunci mutum ta hanyar karɓar dukiyarsa ka zalunci mutum ta hanyar ƙasƙantar da shi da wulaƙantar da shi da tozarta shi domin ka fi shi matsayi ko ka fi shi mukami ko ka fi shi dukiya hakanan ka zalunci mutum ta hanyar lalata sunansa da ɓata sunansa a cikin mutane domin kun samu saɓani da shi ka zage shi ka kushe shi kai mai sharri kai mai ƙahau abin da ya sani da abin da bai sani ba duk ka ƙirƙiro ka faɗa ka jingina masa domin kawai mutane su daina ganin mutuncinsa wannan zalunci ne kuma zaka zaka amsa a gaban Allah madaukakin sarki ranar da zaka biya shi da ladanka da alhakinka daga cikin uwana masu albarka akwai sabbabawa mutum cutarwa a gangan jikinsa ko a iyalinsa ko a matarsa ko ƙoƙarin raba tsakanin masoya kaga wani da ubangidansa kaga wani da mai gidansa suna ɗasawa ya yadda da shi yana samun alkhairi ta dalilinsa kai kutun kutun ka shiga ka fita da gulma da tsugudidi sai ka raba tsakaninsu wannan zalunci ne wallahi za ka bayani bayan tashin alkiyama yan uwa ɗaya daga cikin abin da ke damun mu kenan eh hulɗa tsakanin wani da wani wani haushin ta yake ji baya so dan me wani zai yadda da wani dan me wani zai amince da wani dan me hulɗar wani da wani za ta zanto gamgam ko da yaushe suna tare ya yarda da shi amince da shi sai ga wani hankalinsa ya kasa kwanciya ya shiga ya fita sai ya raba tsakanin sannan hankalinsa zai kwanta sai ka tambayi kanka menene amfani menene ribarsa shi idan ya raba su shi me zai samu a ciki yan uwa Allah madaukakin sarki ya gyara zukatan mu yan uwa na masu albarka ko mutum yayi sheda mummunar sheda akan dan uwansa sheda ta ƙarya ta zalunci ko mutum ya je wa dan uwansa sihiri domin neman abin duniya ya lalata lahirarsa ya lalata lahirarsa akan neman duniya ya haukata mutum ko ya kashe shi ko ya hana shi jin daɗin aure ko ta hana ta zaman gidan miji gaba ɗaya saboda neman abin duniya wannan duk zalunci ne da mutum zai gane ba shi da wayo wallahi yan uwa lokacin da ya tsaya gaban Allah madaukakin sarki na tashin alkiyama mutum zai gane yayi kuskuren da ba zai iya gyara shi ba yayi barnar da ba za ta gyaru ba lokaci ya riga ya wuce qad fatal awal lokaci ya riga ya wuce a duniya ake yin gyara yan uwana masu albarka ko ya kashe shi ko ya sa daure shi ko ya hana shi bin addini saboda zalunci a rinka shigar da wasu munanan aƙidu da wasu mugayen koyarwa ba irin na annabi sallallahu alaihi wasallam ba ana rikita kan mutane ana raba kan musulmi wannan zalunci ne ko mutum sai ya amsa kwayari a gaban Allah ran tashin alkiyama yan uwana masu albarka duk abin da ka san cutarwa ne wa dan uwanka wannan haramun ne ka guje shi shi sa hadisi ya tabbata daga Jabir dan Abdullahi al-Ansari Allah kara masa yarda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce ittaqu zulma ku kiyayi zalunci ku ji tsoron zalunci fa inna zulma zulumatin yawmal qiyama saboda zalunci duhai ne duhu bayan duhu bayan duhu ranar tashin alkiyama yace ku ji tsoron rowa saboda rowa ita ce ta halaka waɗanda suke kafin ku ta sanya su suke zubar da jinannakin su kuma suke harat suke halatta abin da Allah madaukakin sarki haramta musu wannan hadisi Imam Muslim ya fitar da shi haka nan hadisi ya tabbata daga sahabi Abu Hurairah Allah ya kara masa yarda annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi yace la tu'addunna al-huquqa ila ahliha yawm al-qiyama annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi da kawo lamul qasmi ya kawo nuna tawkida a ƙarshe la tu'addunna al-huquqa wallahi tabbas haka annabi yace wallahi tabbas hakika sai kun mai da haƙoƙi zuwa ga masu suran tashin alkiyama duk wanda ya san ya takin wani wallahi sai ya mai da shi zuwa ga ma'abocin suran tashin alkiyama in ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam annabi ce dan ka gane abin ma ba na wasa ba ne hatta yi ƙada har sai an yi isasi an yi ramako tsakanin akuya ko rago mai ƙaho da mara ƙaho rago mai ƙaho da ya tunkuyi rago mara ƙaho ranar tashin alƙiyama sai Allah ya kawo su gabansa mara ƙahon nan an sa masa ƙaho ya je ya tunkuyi mai ƙahon nan ya rama sannan Allah maɗaukakin sarki ya yadda ya ga dama da su dan mutum ya gane cewa abin ba na wasa ba ne idan an yi isasi akan rago da rago tinkiya da tinkiya akuya da akuya wanda babu taklifi a kansu ba a taya su ko kasu bari ba ya kuma ni da kai da aka turo mana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka sauka mana da alqur'ani kana gani zabi wani abu ya tafi abin za Allah ya kyale mu idan akuya da rago ba kyale su ba za ka zalunci wani ka tafi ka tafi haka kawai ka sha kalla ba za ta yi ba haka annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya faɗa wannan hadisi imam muslim ya fitar da shi haka nan wani hadisin ya zo ingantacce annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce man kana indahu mazlamatu li akhi wanda duk ya san yana da wani abin da ya zalunci dan uwansa a kansa wanda duk ya san akwai wani haƙƙi na dan uwansa a kansa yana bin sa annabi ya ba mu shawara ya ce yayi gaggawa yayi kokari ya je su warware tun anan duniya dukiya ne kuɗi ne mutunci ne annabi ya ce shawara yake ba ka yi ƙoƙari ka je ku warware tsakanin kai da shi ya ce tun kafin ranar da za ta zo ranar da babu dinari ko azurfa qabla Allah ya kuna dinaru na dirham annabi ya ce sai dai idan mutum ya kasance yana da aiki na gari sallolin da kai da azuminka da sarakarka da ibadarka sai a ɗauka a ba wanda ka zalunta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un abin da ka aikata na salloli da azuminka da ibadaka da kake ji da su su za a auna maka akan mizani ka tafi aljanna to su za a ɗiba ba wanda ka zalunta idan ko mutum ba shi da aikin kirki ma duk an biya wanda ya zalunta ƙarshe sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sai sai a duba a gala alhakin da wancan yayi shi wanda ka zalunta din ya sha gina ya sha giya yayi zina yayi kaza yayi kaza yayi kaza sai a ɗauko alhakin shan giyarsa da alhakin zinarsa sai a ɗora maka baka sha giya ba baka yi zina ba amma ka tashi da alhakin shan giya da alhakin zina saboda zalunci yan uwa babu maka wannan shine abin da zai faru ranar tashin alkiyama shi sa annabi ya ba mu shawara ya ce kai sauri ka je ka warware ku fahimci juna ku sulhunta tsakanin wanda ka zalunta ka neme shi afuwa ya fi maka kar a je wata ranar ranar da bahaushe yake cewa ranar kindillanci babu ranar da take mafiya zama ranar kin dillin cikin ranar tashin alkiyama Allah ya bamu dacewa a wacce rana yan uwana masu albarka wannan hadisi Imam al-Bukhari rawaito shi yan uwana masu albarka sau da yawa zaka ga wani ya zalunci wani ya je ya ci gaba da harkokinsa babu abin da ya dame shi ya ma manta ya zalunce shi ya ma manta ya cuce shi ya je ya manta ma ya zage shi a cikin mutane ya karɓi dukiyarsa ya yi masa kaza ya manta amma wannan wanda aka zalunta ya je hana idansa bacci yana cewa Allah ka saka mu Allah bani da ƙarfi sai naka Allah bani da kowa sai kai Allah ka saka mu me kake tsammani me kake tsammani Allah maɗaukakin sarki a musa addu'arsa bala'i da masifa kuma su biyu baya sai mutum ya rasa me yake damunsa ne a rayuwa abubuwa sun katame masa sun lalace masa komai ya kama sai ya lalace ka je ka tuntuɓa anya baka zalunta bayan Allah ko ka tuntuɓa ka je ka samu wanda ka zalunta ka ba sa hakuri ka gani insha Allah ta'ala sai ku sulunta abin da ke faruwa kenan shi sa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya faɗa a cikin hadisin da imamu ahmad da imamu turmiji suka fitai suka fitar da shi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce kaga addu'o'i guda uku Allah madaukakin sarki baya mai da su addu'o'i guda uku in dai aka yi su in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah baya mai da su ta farko ita ce addu'ar mai azumi har sai ya buɗe bakinsa ta biyu ita ce addu'ar shugaban da yake adali nagartaccen shugaba da yake adalci tsakanin mabiyansa idan yi addu'a Allah yana karɓa ‘yan uwa addu'a ta uku annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi cewa da'awatul mazlumi da addu'ar wanda aka zalunta da zara ya ɗaga hannu ya ce Allah ka saka mu shikenan an gama za ta tashi addu'ar da sauri zuwa ga Allah maɗaukakin sarki Allah zai kalle ta ce bi izzati wa jalali la ansurannaki walau ba'dahi da izzata da girma na wallahi zan taimake ki koda bayan wani lokaci ne Allah zai ga addu'ar haka me kake tsammani ka zalunci mutum ka koma gida kana zaune yana ta tura maka waɗannan mugayen bama ba mai tsakar dare baka sani ba ina rayuwarka za ta yi kyau wannan a duniya kenan kama kuma ga lahira wata ruwayar annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace lalle addu'o'i guda uku karbabbu ne la shakka fihinna babu shakka a cikin su sallallahu alaihi wa sallam ta farko ita ce da'awatul walid addu'ar iyaye idan suka yi akan yayansu tana karbuwa shi sa ake so ka tsarkake bakin ka yi addu'a mai kyau akan yayanka saboda addu'a ka tana da tasiri wa da'watul musafir da addu'ar matafi shi ma idan ya tafi shi ma Allah madaukakin sarki kan yakan karba addu'ar sa addu'a ta uku shine sai annabi ya karame ta wa da'watul mazlumi da addu'ar wanda aka zalunta kun ganin sai da aka karame mai ta saboda muhimmancinta lalle ne annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya gaya ma'azu dan jabal lokacin da ya aike shi yaman a matsayin mai da'awa daga cikin abin karshe da annabi ya gaya masa bayan ya ce ya karbi zakka ya, ya umarce su da sallah da zakka da sauransu karshe sai ce ittaqi da'watul mazlum yace ma'azu ina yi maka kashedi da gargadi ka nisanci ka guji addu'ar wanda aka zalunta Allah ya kara masa yarda annabi ce saboda ba ta da hijabi tsakanta da Allah maɗaukakin sarki babu hijabi da ka ce Allah ya isa shi kenan an gama wai sai ka ji wani saboda jahilci da rashin sanin Allah da rashin tsoron Allah wai a ce da mutum Allah isa sai ce akan akan ta wani kadora mutum fa ya ce masa Allah ya isa Allah ka saka mu wai ce akan wani dora wai ya dora akan kaga dubu sun yi kenan dan Allah wannan maganar ba izgili ba ce kana tsammani kana abu mutane suna da wanda wata magana da yan uwa wallahi za ta kai kautar jahannama baka an karaba mutum ya san abin da yake yi idan abu ya shafi janibin Allah ba a wasa da shi idan abu ya shafi janibin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaffa kaffa ake da shi ba a wasa da shi dole mu kiyaye harshen wannan hadisi Imam al-Bukhari da Muslim suka fitar da shi Imam Abu Darda ɗaya daga cikin sabon Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake cewa iyyaka wa da'watul mazlum ahir ɗinka ne maka kashedi da gargaɗi ka kiyayi addu'ar wanda aka zalunta ya ce saboda addu'ar wanda aka zalunta tana hawa ne zuwa ga Allah maɗaukakin sarki kai ka ce tartsatsin wuta ne haka take tashi zuwa ga Allah maɗaukakin sarki cikin gaggawa Allah ya karɓe ta kuma ya saurare ta kuma ya biya mai addu'ar nan buƙatar sa ‘yan uwa bar ku ji wani abu wallahi wanda ka zalunta ko da kafiri ne sai Allah ya saka masa saboda hadisin mu'azzin da magabatar abinda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace wattaqi da'watal mazlum kaji tsoron addu'ar wanda aka zalunta annabi bai ce musulmi ko arne ba ko da waye in ka zalunce shi wallahi sai Allah ya saka masa bari dan uwanka musulmi mai sallah mai kallon gabas mai cewa la ilaha illallah muhammadar rasulullah yan uwana masu albarka a lalle ne mu sani cewa mu kiyaye haƙoƙin junanmu akan mu saboda tasirin da addu'ar wanda aka zalunta yake da shi baramika baramika ɗaya ne daga cikin ƙabilar da suka yi mulki lokacin daular abbasiya a lokacin hanurar rashid ya yadda da su kuma ya jawo su kusa da shi ya ba su mulki ya ba su waziranci a gurare da dama sai suka ha'ince suka yi abin da ba daidai ba saboda ka sai kasance ƙarshe daga ɗaukaka sun ƙare a cikin kurkuku yasa aka kama shugabanninsu aka sa su a cikin kurkuku akwai yahya wanda ɗaya daga cikin jagororinsu ne an kama shi da shi da mahaifinsa an sa su a cikin kurkuku suna zaune a cikin kurkuku yake tambayan mahaifin nasa yake cewa ya baba ka ga mu yadda muka kasance daga ɗaukaka da buwaya yanzu mun kasance a cikin sasari a cikin kurkuku sai ce ya ɗana ka sani wannan abin da ya same mu ya ce wallahi addu'ar wani da muka zalunta ne ya bi da neman addu'a ya ce Allah ya saka masa shi ya ja mana wannan shi ya itirafi da abin da ya aikata ya san abin da ya ja masa wannan bala'i ya ce mun gafala da abin da muka yi masa ya ce amma Allah maɗaukakin sarki bai gafala ba sai da ya masa sakamako abul fadl at-tamimi yake cewa babana ya bani wata shawara yake cewa da ni ya kai ɗana ka guji yin husuma da wanda idan ka je ka kwanta kai bacci shi yana nan a farke a faɗake yana maka muguwar addu'a yana cewa Allah ya saka masa ya ce ka guji irin wannan mawaƙi yake cewa la tadlimanna idza ma kunta muqtadiran kada ka sake kai zalunci idan ka samu dama fa dhulmu tarji'u uqbahu ila nadami zalunci karshen sa tura mutum yake ya hankada shi zuwa ga nadama da tafa hannu da na shiga uku na lalace yace tanamu aynaka wal mazlumu muntabihun ka kwanta kana tabacci idanunka suna tabacci kana munshari yace amma ka zalunci wani idanunsa abu daya ka tabacci saboda abin da kai masa ya da'u alaika ne maka mummunar addu'a yana cewa Allah ya saka masa ya ce wa ainullahi lam tani idanun Allah madaukakin sarki ba ta bacci lokacin da yake maka addu'a nan Allah yana farke yana fadake yana amsa masa kuma kana bacci me kake tsammani dan uwana masu albarka lalle mu guji zaluntar ma'aikatan da suke aiki a karkashin mu da masu mana hidima da masu raunin da suke raunana a ƙasar mu da matayen da muka auro da ƙananan yaran da Allah maɗaukakin sarki ya bamu a matsayin ‘ya'ya wallahi mu guji zalunta su duk wanda zai rinka zaluntar waɗannan to ba zai ga daidai a rayuwarsa ba saboda lalle Allah maɗaukakin sarki yana madakata yana jiran duk wani azzalimi ma'awiya dan Abu Sufyan Allah ya ƙara masa yarda yake cewa ina jin kunya na zalunci wanda la yajidu alayya nasiran illa Allah sai ina jin kunya na zalunci wanda ba shi da wani mataimaki a kaina sai Allah ba shi da kowa ba shi da ƙarfi mai rauni ne shi na fi ƙarfinsa idan na kwace da ce an cinye ba abin da ya isa yi idan ya bar waje na ba zai iya faɗa gaba na ya ce Allah isa ya ce ina jin tsoron irin wannan wallahi ba shi da wani mataimaki kawai Allah maɗaukakin sarki ya sani ce ka guji zalunta irin wannan in ji ma'auya dan Abu Sufyan Allah subhanahu wataala ya samu dace dan uwana masu albarka babban makasudin gabatar da wannan hudu a irin wannan rana yan uwa shine abubuwan da suke faruwa a wannan gari namu na Kano da sauran makwatan jihohinmu na abubuwa na maguzanci da ake so a dawo mana da shi da sunan kwace na waya ana salwantar da rayukan mutane masu amfani da yawa a cikin daga karamar sallah da ta gabata zuwa yanzu wallahi Allah madaukakin sarki kadai ya san adadin mutanen da aka salwanta da wanda aka kashe da wanda aka sabauta da wanda suke asibiti da wanda an gutsare musu wata gaba ta jikinsu akwai wani bawan Allah da na gani hannunsa an gutsare masa shi gaba ɗaya wannan kuma sai dai a lahira akan dukiyarsa wayarsa da ya sa kuɗi ya saya za a karɓa an gutsare masa hannu akwai wani yaro da na ga jami'in hulɗa da jama'a na 'yan sandan jihar Kano ya yi holansa yana bayani a kansa zai karɓo ya a wajen babar yaron zai karɓo ya a wajen babar wata 'yar jaririya ya cika mata wuka yan jariri ya buga wuka akan zai karɓo waya a wajen babata an kashe mutane sosai ko shekaran jeji ake ban labari a wani medical doctor ne mai amfani za a karɓo yasa an kashe shi kun ga karnuka sun kashe ragwallon yake nan yan uwa abin ya yawa abin ya yawa da wahala ka kwana ka tashi gaji an yi kwace duk wani babban titi da ka sani sai ka tsara labari titin kaza titin kaza yanzu ta kai ta kawo cikin lunguna kai hatta cikin gidaje kana bacci za ka kato akan ka zare maka wuka yan uwa abin ya yawa kira ne zuwa ga bangarori guda uku bangare na farko shine bangaren gwamnati wanda su ne haƙƙin kare dukiyar al'umma da jinan nakin su yake hannunsu wallahi sai Allah ya tambaye su game da wannan abin da yake faruwa dole ne su ɗau mataki tsaura akan waɗannan 'yan fashi waɗannan tsageru da suke ƙoƙarin haifan mana da rashin zaman lafiya a cikin al'ummar suke kashe mutane ba tare da haƙƙi ba suke zubar da jinin mutane ba tare da haƙƙi ba wani makami da na gani an aje shi dan bada ne kawai aka siranta shi aka mai tsini nan kuma gaban kawai aka samu samarika wallahi idan aka saka mata nan sai ya fito ta nan kuma irin yaran haka suke ɗauka su kawo mutum suka idan bai ba su abin da yake nasu ina jami'an tsaro suke ko da yake alhamdulillah na ji hukumar 'yan sanda ta katsalan azu nake sauraro sun fitar da sanarwa mai ƙarfi akan duk wanda suka kama yana fashin waya irin wannan za su harbe shi kawai na ji kakakinsu yana bayani za su bi mutum har cikin gidansu amma ƙarƙashin gadon baba su ya shiga za su je su fito da shi sai an ba su wannan order za su je su fito da shi yan uwa kira na biyu shine kira ga al'umma lalle muna da rawar da zamu taka yan uwa rashin katabi sunna mai yawa abin da muke yi na kawai da a zo na sha mai kusan shekara ɗaya da suka wuce na irin wannan bayanin a nan wajen na ce mu ɗan rinka tagaza wani abu yaran nan fa in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamuna yadda idan suka soke ka da wuka zaka ji zafi su ma an ka soke su za su ji zafi dan me kawai yaro zai zare maka wuka haka ka dawai ka ka bashi fa wani yunkuri da zaka yi naji ana hira da wani detective a radio abin da yake cewa shine shawarar da yake ba mutane ita duk lokacin da suka taso da yace mass attack mass defense sai abin da ya kamata a kenan idan mutum goma suka taso da makamai a samu mutum ɗari su kuma siyo kansu idan ka zo wucewa ka dakata wanda yake gefen titi kowa ya taso ka taimaka wa ɗan uwanka wallahi tallahi za ka samu lada amma a gaban mutane za a zo a zara wuka karɓo mutum biyu waya su tafiya su kowa yana kallo mutum uku ne da wuka da wuka a nasu me yasa ba za ku taimaka musu ba kwana uku da suka wuce wani ke ban labari cewa a nan gandu da sallana abin ya faru sun je sun irin wannan kwacin mutane suka taso musu kusan mutum ɗari suka yi kansu to wallahi sai da suka kama wajen mutum uku kowanne sai da suka ba iya mikiwa da kafarsa sannan suka suka kira anti daba su suka tafi da su abin da ya kamata ku rinka yi ke ayi gangami duk wanda aka kama tunda kashe mutane suke fa yan uwa wallahi kashe mutane suke waɗannan yaran duk wanda aka kama to lallai shi ma a lokacin jikinsa ya gaya masa kamun haɗa shi da hukuma idan aka yi ɗaya biyu a wajen ba za ku ƙara ganin su ba abu na uku shine su kansu yaran da suke abin su ji tsoron Allah irin waɗannan nassoshi da muka ja ba fa tatsuniya muke karanta ba ayoyin alkurani da hadisi ne wallahi sai sun tabbata idan ka karɓi wayan mutum nawa za a baka dududu wayar wayar dubu ɗari ka je ka sai ita dubu goma dubu ishirin da sauransu dubu ishirin me zai maka bayan tashin alkiyama bala'i da masifa suna nan suna jiran ka Allah madaukakin sarki ya samu dace yan uwana masu albarka abu na ƙarshe shine akwai a buƙatar masu hannu da shuni da wanda suke da zuciyar yi su shigo cikin abin da ya shafi matsalar makabartanmu ta gyaɗe-gyaɗe a ‘yan kwanakin nan mun je banna wata gawa da ta rasu ake ba da labari cewa babu tukunya a makabarta tukunyar da ake fasawa a toshe kabari da ita to sai ake ba da labari cewa wani bawan Allah ne kusan shekara goma shi yake kawo tukunya yanzu rasuwa yi kusan shekara goma shi yake kawo tukunya makabartan nan in ka zo ka ga babu tukunya to me bi bai kawo bane a lokacin sun kare kusan shekara goma yan uwa yanzu da ya rasu sai a gane babu tukunya sai ka zama kamarta sai ga babu tukunya yanzu yan uwa me zai hana tun da shi kadai ya assasa wannan me zai hana a samu mutum goma irinsa tukunya nawa take tukunya idan ka je da dubu hamsin zaka ciko mota ka tore ita ka zo ka aje na dubu hamsin take yan uwa ba wani kuɗin kirki bane ladan da zaka samu Allah madaukakin sarki kadai ya san shi abubuwa ne ƙanana amma za ga suna da ɗimbin lada yanzu lin kafani wani lokaci da aka irin mutuwar sassafe masu yadi ba su fito sai ga an nemi linkafani an rasa me zai hana a samu su su siyo bandiran yadika da yawa a samu wani jiya aje shi ko masallaci ko wani guri duk wanda ya rasa yake bukatar linkafani a zo a karɓa yadi kaza a ji abin da mutum da shi kaga irin ladan da Allah madaukakin sarki zai baka yan uwa abubuwa ne ƙanana wanda galibi sanin bai fi zuwa gare su ba amma abubuwa ne masu lada Allah madaukakin sarki ya samu dace Allah ya ba mu ikon aiwatar ayan uwa Allahumma izzil islam wal muslimin wa azil shirka wal mushrikin wa dammir a'da'aka a'da' ad-din wa ansur ibadaka al muwahhidin wa ahmi hawzat ad-din ya rabbal alamin wa qumu ila salati yarhamukumullah
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله